ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيره وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لازم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كل دوت ربيع الأول shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijiriya ne ya ce da sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu tashi a darasi na farko a cikin suratu saba satin da wuce mun kammala suratu talata suratu saba sura ta talatin da hudu kenan a sura ce wacce take ‘yar maka bakiya wanda tana dauke da ayoyi hamsin da hudu aya hamsin da hudu na aƙidar musulunci suluddin tushen addini tabbatar da wahdaniyatul rabb kadaituwar ubangiji bayani akan annubuwa annabta da kuma bayanin tashin mutane daga kabari da kuma tashin alkiyama ita suratu saba ta fara da girmama Allah wanda shi ya fi kowa ƙwarewa halitta kuma shi ke sarrafa al'alam duniya ga baki ɗaya. Kuma ba wanda ya riga shi fara halitta kuma ba wanda ya sai kashe sai shi ba wanda ya sai rana ya sai shi. Kuma la ya ghibu an ilmihi misalan darajar fis samawati wala fil ard. Surar ta mana bayani ba abin da yake ɓuya a cikin ilimin Allah a sammai ko a ƙasai. Surar ta yi magana a kan masu ƙaryata tashi alƙiyama su ne mushirkai, masu ƙaryata tashi ma daga kabari bayan mutuwa, kusan abu biyu ne, akwai tashi daga kabari bayan an mutu, albas kenan. Akwai kuma kora mutane su tafi filin tashi alƙiyama don a yi hisabi da lissafi. to duka mashirkai sun karyata wasi a cikin sura za mu karanta inda Allah ya umarci manzon Allah ya rantsuwa da ubangijinsa cewa lalle akwai kiyama annabi ya rantsa ce akwai kiyama ba da fana'il ajsadi bayan gangan jiki ya kare wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum Surar ta yi magana a kan isoshi ta annabawa, annabi, annabi, annabi za mu zo mu faɗi misalan annabawan da ta kawo, daga cikinsu dai akwai annabi Dawuda da ɗansa Suleiman, da irin abin da Allah ya yi wa annabi Dawuda da Suleiman na mulki da annabta. An fore wa annabi Suleiman iska. duk iska ta duniya a lokacinsa tana hannunsa ga tsuntsaye da kuma duwatsu su kuma suna tare da annabi dawud annabi suleiman iska da aljanu dawud kuma aka ba shi duwatsu da tsuntsaye don a nuna wato al'ataƙul wasi'ul azim babbar kyauta da Allah ya musu surar ta yi magana akan shubhar mushrikai da shakka da suke yi kawowa dangane da annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an kawo hujjoji masu ƙarfi da aka rushe wannan shigoyi nasu na ƙaryata annabta da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama surar ta yi ta kawo hujjoji akan cewa akwai Allah ba lalle akwai Allah kuma Allah shi kadai ne surar ta rufe da kiran mushrikai su yadda lalle Allah shine alwahidul qahhar wanda a hannunsa gudanar da al'amura gaba ɗaya suke tabaraka wa ta'ala duka wannan Allah ya sa muna da rai da lafiya kuma da iko za mu tattauna a kan su cikin wannan sura mai albarka wanda insha Allah ta'ala a cikin wato hikimomin Allah tabaraka ta'ala sai ka surar ita ce sura ta wato hamsin da da bakwai a sauka a cikin surorin alkur'ani gaba daya tartibun nuzul kenan ita ce a cikin surorin qur'ani ita ce ta hamsin da bakwai Allah ya saukar da ita bayan suratul luqman an sauke suratul luqman sai aka kawo suratu sabai na gaya mana cewa a cikin jerin alkur'ani kuma ita ce ta talatin da hudu Allah tabaraka wata'ala a ciki yayi bayani cewa akwai kalmar da ya kawo wa wayar alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq za mu tattauna akan wannan unzila ilayka abinda aka saukar maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya fara da yaban kansa alhamdulillahi alladhi له ما في السماوات وما في الأرض ألا رمى بسم الله مجمع الله يتشي أفركو أيوين كوي ذاك باي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها أكبر وهو الرحيم الغفور
duka waɗannan ayoyin da Allah ramma ya karanta mana Allah Allah ya Allah ya fari suran ne da yaban kanshi kuma shi ya cancanta ya yabi kansa kuma bayi su yabe shi kun ga yace alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi nasa ne abin da ke cikin sammai da ƙasai yace to godiya ta tabbata gare shi Allah ya gode wa kansa kai kuma ki yace a ƙarshe ma dai shine abin godewa ko ana so ko ba a so walahul hamdu fil akhirati wa huwa al-hakimul khabir shine dai a lahira ma za a gode masa kuma shine a ƙarshen komai dole a gode wa Allah yasa duk inda musulmi yake ya kamata ya zama mai yawan faɗin alhamdulillah wani sahabi aka ji kullum alhamdulillah alhamdulillah aka ce kai koya aka yi haka ya ce kalimatun ahabba Allah ai kalma ce da Allah yake son ta ai ya ce Allah yana son alhamdulillah shi yasa nake yawan maimaitawa to idan har Allah da kanshi ya yabi kansa ni sai na ki yabansa kai sai ka ki ka gode masa sannan ya ce shine mai hikima kuma shine mai bada labari akan komai na'am ya daɗa yaba kansa ya ce ya alamu ma ya liji fil ardi ma ya khruju minha duk abin da ke shiga da fita da tsira a cikin ƙasa duk nasa ne ya sani duk abin da ke saukowa daga sama wa ma yanzilu minas samai da abin da yake hawa sama wa ma ya arju fiha wa huwa rahimul ghafur duk shine kuma da ƙarshe ya bi kansa ya ce rahimul ghafur ku kula ayar farko ya yabi kansa yace wa huwal hakimul khabir aya ta biyu yace wa huwar rahimul ghafur shine al hakimu shine al khabir shine ar-rahimu shine al-ghafuru duk ya yaba kansa da waɗannan sifofi tabaraka wa ta'ala surar ta hakaito mana wurare da dama da kafirai suke yi na ƙaryata alkiyama da kuma ma maganganun da kafirai suke faɗa akan alkiyama wai me yasa ake ta mana magana akan alkiyama saboda mu din musulmi mu yadda fa cewa alkiyama akwai ta ranar tsayuwa shine alkiyama tsayawa za a miƙe ne charkwai charkwai a tsaya cak ba tsuno ba zama ko gurgu sai ya tashi ya tsaya to akwai wannan alkiyama annabi ya ce mana za a shekara arba'in Allah ya yi banza da mutane kamar bai san suna wurin ba tabaraka wa ta'ala arba'in kuma wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu rana ɗaya a wajen ubangijinka rana ɗaya a lissafin azaba kamar shekara dubu za ka ganta shekarar dubunka ta duniya hakka mutu ba za ka yi shekara dubu ba dukkan ku ba za ku shekara dubu ba to rana ɗaya in an ce za ka yi kwana ɗaya wato labarin kiyama malam ba shi da daɗi yana da ban tsoro wallahi duk sai ka ji gaba ɗaya jikin ka ya sanyi ka rasa ina ma za ka sa ka kuma tashin hankalin shi ne malam Allah kai mana afuwa Allah kai mana afuwa Allah kai mana afuwa abinda muke yi ma Allah yana karba shin ma Allah ya yarda da abin da muke in kai sallan ma ya ga dama ya karba in ka bada sadaka ma ya ga dama ya karba in kai aikin alheri ma sai ya ga dama ya karba yana ma karba kowa ya karba gaibu akwai wanda za su je a kiyama su tarar da aikin su kamar kura za su ga abin tari guda amma kura tudun kura kana shigar ta za ka wuce ta ciki وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا dole mutum ya yi taka tsantsan akan janibin ubangiji tabaraka wa ta'ala surar ta yi magana akan waɗannan annaba da na gaya muku annabi dawuda da suleiman ɗani da uba allah ya ware su ya ba su annabta kuma ya musu ni'imomi da ya fifita su akan sauran annabawa yace i'malu ala dawuda shukra ala dawuda shukra wa qalilun min ibadiy shakur kamar yadda al'ada alqur'ani take tana da at-targhib da at-tarhib a kwadaitarwa da tsoratarwa kuma al'ada alqur'ani tana bayani akan akiwa ƙarshen mushriki da kafiri da masu ƙaryata Allah da dukkan masu barna da sabon Ubangiji ta ba da ta'ala. To bayan Allah ya kawo kisar waɗannan annabawa guda biyu annabi Dawud da Sulaiman. To sai kuma ya kawo mana kisar wato kabilar Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim aya. Wannan Saba din da aka ce suratu Saba ai wasu mutane ne wata kabila ne za mu tattauna akan su insha Allah su kuma abin da ya faru akan su saba Allah ya yi musu ni'ima mala ni'ima kan ni'ima wanda in mun zo karatun za a gani insha Allah amma sakayyar da suka yi wa ubangiji shine suka suka karyata ni'imar suka yaƙi gaskiya suka yi faɗa da ita to shine Allah ya buga misali a kansu sai malamai suke cewa to fa duk wanda Allah ya yi masa wata ni'ima ya bashi dama yayi wa sarari da wannan ni'imar ya zubar da ita ya yake ta to shi ma Allah sai ya ja shi a ƙasa tun daga duniya kafin lahira da haka daman da ubangiji ya baka kai amfani da ita yanzu kai mumini ne musulmi ne mai imani maza maza ka kama Allah wannan duniyar da kake ganin ta wallahi tallahi hayaki ce hayaki kura ce wasa ne wargi ne ba gaske bane gangan ne ba za ka yadda da wannan ba sai ranar da kama da ka mutu ko ranar da mahaifinka da shi ne gatan ka yake ma kaza yake ma kaza ka ga ya fadi ya mutu duk abin da ya mallaka ka ga an ka cancana shi an ce kowa ya kama gabansa kowa ya dau gadansa ya tafi kuna tare uwa zai uba dai wani in ya danna ya danna ya ce shi ya koma inugu har kiyama ta tashi ba ku sake haduwa da shi ba daman wannan uban shi kadai ya hada ku kuma kun rabe kun watse wannan misali ne guda daya to haka kai ma idan ka kwanta duk abin da kake da shi zaka gani haka in kun saba wa Allah akan ni'imomin da ya muku kake ku gode masa zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur sura kuma ta yi bayani akan dalilai kala-kala daban-daban da yake tabbatar da tauhidi da kudurar Allah da kuma dole fa ayi ibada wa Allah shi shi gade Allah ya ce ulidu alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard Allah ya dada fada kul man yarzuqukum minas samawati wal ard tambaya ake ya dada tambaya kul aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka'a kalla bal huwa Allahul azizul hakim surar ta yi magana akan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo shi amma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira ta yi magana akan halin kafirai mummunan hali ranar da za su tsaya a gaban Allah don hisabi sannan kuma kowa zai ɗauki abin da ya aikata zai gamu da abin da ya aikata da abin da ya na zaluntan wani da cutan wani walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawla يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin sannan akwai akwai raddi da taiwa surar da taiwa waɗanda suke masu wuce gona da iri yan tamulan rayuwa waɗanda suke ganin ai duniyar ita ce farko ita ce ƙarshe wanda suke ganin dukiyarsu da ƴaƴansu za su musu amfani a kiyama ko ma me aka zo a kiyama kuɗinsu zai iya taimakon su ƴaƴansu zai iya taimaka musu a kiyama akwai masu wannan tunanin su sun yadda za su je kiyamar amma ba abin da aka yi a yi musu tunda suna da kuɗi sun yadda za su je kiyamar amma ba abin da aka isa a musu tunda suna da ‘ya'ya akwai masu wannan tunanin da wannan aƙida da kuma Allah ya yi musu bayani cewa ai babu abin da zai musu amfani a wannan rana ba ‘ya'ya ba ‘ya'ya ba su maka amfani a wannan rana ba kuɗi ba dukiya ba ba mulki ba ba sarauta ba ba zai maka amfani ba al-imanu wal amalu salihu imani da aiki na kwarai shine kadai zai maka amfani kuma lalle Allah shine sahibul ita'i wal manna shi yake bayarwa kuma shi yake hanawa shine kuma sahibul ighna'i wal ifqar shine mai wadatawa shine kuma mai talakawa mai talautarwa wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin kaji suka ce mu ne muka bi kowa yawan kuɗi da yaya waye zai mana azaba a kiyama ba a isa mana azaba wa ma nahnu bi mu'azzabin limada li'annana nahnu aktsaru amwalan wa aulada saboda mu muka fi yawan dukiya mu muka fi ayaya da yawa wal inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun وما أموالكم ألا يشيء ولا أولادكم بالتي تقربكم إننا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضيف bima amilu wa hum fil ghurufati aminun masu imani ke sannan kuma surar ta kawo shubuhohi na mushrikai akan da'awar annabi suka yi ta kawo abubuwan da za su rikitar da mutane cewa a karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo labarin da kansa kuma ya maida musu martani abinda zai ƙara wa mu'minai imani da sabaci da tabbata da yaƙini sannan kuma wato aka ce su za su yi tunani su mushirkan da kafiran akan halittar ubangiji da kuma yadda Allah yake tsara al'amuransa da kuma kadaituwar Allah a bayan ƙasa tabaraka wa ta'ala sannan kuma da da aure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dawa ce ta gaskiya su tsaya su yi tunani kar su gare ta dan kasu su da da na sani wataƙila tunanin yahdihum ila rushdi zai shirya da su zuwa shirya Allah ce qul inna ma a'idukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna ma bi sahibikum min jinna sahibinku ba mahaukaci bane ai sun ce annabi mahaukaci ne manzo Allah ya ce annabi ba mahaukaci bane in huwa illa nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid sannan da ƙarshe surar ta rufe dangane da bayani akan idan fa suka ci gaba da kafircin su da inadin su to sun samu rayuwa mummuna da mummunan ƙarshe kuma babu abin da zai amfane su da zai iya kare su daga azabar Allah وهيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar ya yi da'awa ya dora mutane akan gaskiya kuma ya kafa musu bara'i hujjoji da dalilai ya rage ga mai imani ya dauka ya aiki da shi wanda kuma bai yi ba bai da rabo shi kuma ya je game da abin da zai game da shi mu dai muna neman Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa Allah ka ba mu cikawa da kyau, ka yafe mana laifukan mu ya rab, ka ƙara mana girma da ɗaukaka duniya da lahira. Allah ka yafe mana laifukan mu ka raba mu da isa gari ka cikin fushi. Ya Ubangiji ka haɗu ka haɗa mu da mu da kai cikin ainihin wato jin kayinka da rahamarka da tausayinka. Allah rahma bismillah aya ɗaya ɗaya bayan ɗaya mu je. Na'am.
الحمد لله الذي له ما في السماوات ما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم
da tabbatar da wata hakika wannan hakikar ita ce annal mustahiqqa lil hamdi al mutlaq wallah wanda ya fi cancanta a yi masa yabo da godiya kai tsaye wasana'ul kamil cikakken yabo shine rabbul alamin Allah tabaraka wa ta'ala alhamdu shine as-sana'u bil lisani ala al jamil as-sadiri an ikhtiyarin min ni'matin aw ghayriha in an ce alhamdu ana nufin wato yin yabo da harshe in ka ce alhamdulillah kamar kana ce ai Allah ina amfani da harshe na ina yabanka akan abin da kai mini kyakkyawa sannan kuma da ni'imar da kai min da dukkan abubuwan da kai min ya Allah ina nuna godiya gare ka wannan al din ta alhamdu akwai hamdu akwai alhamdu hamdu hamida yahmadu hamdan alhamdu aldin lil-istighraq ake cewa menene ma'anar al-istighraq anan ma'ana aldin nan duk wani nau'in duk wani yabo ya Allah duk yaban da za a yi a duniya gabaki daya al-istighraq duka gabaɗe duk gabaki daya jami'ul mahamidi duk abin yabo ka cancanta wa kafatu al-alwani sana'a duk wani launi-launi na wani mai yabo da zai iya yabo ya Allah duk mun dora maka kai ne. Ba wani wanda ake yaba sama da Allah. Kuma mu yabon mu ya Allah godiyan mu da yabon mu gare ka. Ko wani zai zo ya yabo na halitta a bayan mu Allah yaban da muka yi namu ya afi nasa. Ma'ana ba wani abun halitta da ya cancanta a yabe shi irin Allah da baraka shi ne ma'ana alhamdu. Allahu akbar kuma shi kadai ba wani annabi ma da ya ci da cikin wannan dan duk abin da Allah ya yi yastahiqu an yuqabala bis sana ya cancanta a yi sakayya da yiwa yabo gare shi tabaraka wa ta'ala al khaliqu li kulli shay mahalicin komai tabaraka wa ta'ala shine yake da haqiqatul hamdi haqiqanin yabo da godiya godiya kuma mun gode masa da ya ba mu damar mu gode masa din tabaraka wa ta'ala ya zabi ya bude wannan sura da sifatul hamdi ba almadhu ko ashkuru ba dan shi alhamdu yana tsakanin almadhu da ashkuru ne shi almadhu a'ammu min alhamdi madhu yabo shi yafi alhamdu fadi almadha yakunu lil aqil wal ghairi wa ghairi ana yabo ga mai hankali da mara hankali ana iya yabon dan adam ma saboda hankalinsa ana iya yabon zinari ko lu'ulu'i saboda kyansa kaga wannan kofin ka yabe shi shine almadahu saboda yana da kyau an gane shi ne almadahu an gane kuma kana iya yaban mutum kaga wannan gairu akil wannan ba akil bane ba mai hankali bane wannan microphone din kana iya yaban ta kace ka wallahi yau shekaru da yawa da ita muke ta tafsiri ai yanzu bata tsufa ba ka wannan tayi wannan sunan shi almadahu yabo normal yabo da zaka yi wa abu mai hankali da mara hankali ana iya masa yabo in kai babur ɗinka za ka iya yabansa motar ka za ka yaba ga ai motar nan na jin daɗin ta tana burge ni kana kuma iya yaban mai hankali budurwarka ga ai wallahi wancan tana burge ni na jin daɗin sha'ani da ita kana iya yaban uwar da ta haife ka da uban da ya haife ka da malamin ka kaga anan da mai hankali da mara hankali mara hankali duk sun shin shiga cikin ainihin wato wannan yabo shi yasa aka ce al-madhu a'ammu min alhamdi ina fata na fahimta yawwa amma alhamdu ba a yin alhamdu kalmar alhamdu wa mutum irin wanda aka yi wa Allah sai ga wanda yake alfa'ilul muhtar wato wanda ya maka wani abu na kyautatawa mai daɗi ka ji daɗin wannan abun kuma ka zaɓe shi kuma shi alhamdu a khassu min shukr shi shukur ana yin sa ne min ajalin ni'ima wata ni'ima da ta zo maka a sai kai shukura wa qalilun min ibadiy shakur amma alhamdu ita kuma kalmar alhamdu ana yin ta ne saboda wata ni'ima da ta zo gare ka ko zuwa waninka bari kwatanta muku wannan kofin alaramma ya bani shi wannan kofin a ce alaramma ya bani shi ina son gaya muku ma'an bambancin alhamdu da ashukuru ne shi ya bani shi ko to shukurar da zan yi mana kalmomin da zan faɗa na nuna na ji daɗi zuwa ga alaramma shine ashukuru ka fahimce ni yawwa amma malam ikirma bai bani wannan kofin ba da haka shukura ta ba za ta je wajen sa ba ita shukur ya wanda ya maka abu shi kake yi wa kun fahimce ni shi yasa suka ce ita ashukur tana faruwa ne ga wanda ya maka ni'imar da ta zo gare ka to alhamdu fa da ni'imar da ta zo gare ka da wanda ba ta zo gare ka ba ita ake alhamdu yanzu misalin wani ya kawo mana sadakar Qur'ani a masallaci wannan madallami ya kawo yace malam gashi wani ya kawo yace a sa masa albarka sai na ce wa madallami wannan ina fata ana na yabe shi ko da addiman ni ta zo ko ba ni ta zo ba wani ya sai microphone ya bar a masallaci ba ni ya bawa ba wani ya taimaki wani dalibi da ba ni ya bawa ba kalmar da zan yi amfani da ita in yabe shi duk yana cikin alhamdu amma in dai shukura ne to wanda ya maka ni'ima directly abin da kake mai shi ne shukura abu na biyu shi shukura in an ce ashukuru to yana hadawa da hidima bambancin alhamdu da ashukur alhamdu da baki amma ashukur bayan an yi da baki kuma ana hadawa da motsi yanzu Allah ya baka lafiya kace alhamdulillah to wannan kayan hamdala ke amma idan ka ce bari in yi amfani da lafiyar da Ubangiji ya bani yau in yi kiyamun laili bari in yi amfani da lafiyar da Ubangiji ya bani in yi azumi bari in yi amfani da lafiyar da Ubangiji ya bani in taka in je jihadi kaga wannan kayi motsi haka ne to wannan shi sunan shi ashkur wani ya maka kyautayi bayan ya kyautata maka ka gode masa kuma wata ran kawai ka dauki motarsa ka je kana wankewa to wannan ba alhamdu kadai ba shukuru ne ma'ana ka gode da baka kuma kayi me ka ba da sunan shi ta kuma yi aiki da gangan jiki wannan da shi da abinda malamai suka faɗa da ya halitta shi yake da mulki shi ke tasarrufi kuma ba abin da yake iya fita a cikin wannan duniyar daga ƙarƙashin mulkin Allah ko da ikonsa ko ganin damansa walahul hamdu fil akhirah wannan tambihi ne lallai godiyar ubangiji ba a iya duniya take tsayawa ba har da lahira ma ma'ana ka gode masa a duniya a dole a lahira ma kuma ka gode masa alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda natabawwa'u minha a gode wa Allah tabaraka ta'ala da ya cika mana alƙawari yace wanda ya kyautata zai bashi aljanna ya ba wa aljanna ga mu'minai yace kuma duk wanda ya munanta zai bashi wuta ya ba wuta ga waɗanda suke kafirai da haka mu'minai suna gode wa Allah a duniya saboda abinda Allah ya ba su da imani da ihsani suna gode wa Allah a lahira su mu'minai saboda abin da ya ba su na aljanna wanda fadinta ya fi fadin sammai da gassai gaba daya alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha wa ni'ma ajrul amirin wannan shine kalmar da yan aljanna za su faɗa idan sun shiga gidan aljanna kowa zaka ji yana cewa mumini ya shiga aljanna tsundum ya gan shi da katon gida da wurin shakatawa da morewa da tarin iyali abin da ya ga dama zai yi duk abin da ya ga dama ya ce sha kuma aka ce masa wannan rayuwar ta har abada ne sai ya ce alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada godiya ta tabbata ga Allah da ya cika mana alƙawari ya gaskata mana alƙawari wa awrasana al-arda kuma ya gadar mana da ƙasa ga ta nan ta aljanna na tabawwa'u minha haythu nasha ko na tabawwa'u min al-jannati haythu nasha wa ni'ma ajrul amilin um, walahu alhamdu fil akhirati kenan shine abun godewa hatta a lahira kenan za a yi masa godiya dangane da abin da ya bayar na sakayya Imam al-Alusi Allah ya ji kansa rahama yace wal farqu bayna al-hamdayn ma'a kawni ni'amid dunya wa ni'am al-akhirati bi tariq at-tafsili anna al-awwal ala nahj al-ibada والثاني على وجه التلذذ والاختباط وقد ورد في الخبر أن أهل الجنة yulhamuna tasbiha kama yulhamuna nafas Imam al-Alusi a cikin tafsir al-Alusi yace bambanci tsakanin waɗannan godiya guda biyu na duniya da na lahira wato godiyar farko dai akan ni'imomi ne na duniya da Allah ya bawa mai imani ka gode wa Allah a duniya akan abin da ya maka ala najil ibada wannan godiyar ibada ce in kai wa Allah godiya a duniya to kayi masa ibada ne godiya ta biyu fa ta lahira da mu'mine suke a cikin gidan aljanna yace ala nahji taladdud wal iktibat tsabar jin dadi ne da gibda sun more sun ji dadi sun gansu a cikin fantamawa da shakatawa suka ga a'a ai Allah ya musu alkawari tun a gidan duniya cewa in sun yi mai kyau za su samu aljanna yau ga aljannan nan an cika musu alkawari. To wannan godiyar ba ta ibada ba ne, ai an gama ibada tun a duniya malam. Yanzu wannan godiyar da ake yi, godiya ne ta morewa, an ji daɗi ba ta dole dole ba ne su yi, kawai jin daɗi ne suka yi suka gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ya zo a cikin hadisi sahihi cewa su ba ‘yan aljanna malam, ‘yan aljanna sai Allah ya musu ilhamar tasbihi. Allahu akbar ya rabu ya rabu so Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu yi aljanna ne Allah Allah kar ka haramta mana aljanna ya Allah ya Allah Allah ka taimaka mana wato yan aljanna ana musu ilhamat tasbihi menene ilhamat tasbihi kawai mutum sai ya ji bakinsa baya iya jin daɗi in bai ce subhanallah da sun gani ima subhanallah subhanallah subhanallah haka zaka ji ana ta yi kuma na morewa da jin daɗi. Ita wannan subhanallah fa kamar yadda kake numfashi kaga baka gajiya da numfashi to wallahi ba sa gajiya da faɗin subhanallah yulhamuna tasbiha kama yulhamuna nafas ana musu a sa musu yin tasbihi a cikin zuciyarsu suna yin tasbihi malam kamar yadda suke yin numfashi ya zan yi gaji ai numfashi ba a gajiya da shi a tun da aka yi duniya mutum yake numfashi ko ba haka bane ba to haka masu imani za su yi ta tasbih dan ba wai tasbih na bautar Allah bane duk abin da zaka yi na bautar Allah a nan duniya aka ce kai shi la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ba mu dace huwa al-hakimul khabir Allah shine al-hakim mai hikima mai hukunci al-hakimu al-hakimu ba wanda ya kai shi hikima don shi ne ya tsara dukkan al'amarin duniya da na lahira wa dabbaraha bi hikimatihi mai ba da labari da zahirin al'amari da badaninsa al-khabiru kenan ba abin da yake ɓuya gare shi a cikin halin mutane komai ya sani ba abin da ake bai sani ba ya alamu ma ya fil ardi shi ya san abin da yake shiga cikin ƙasa yaliju yadkhulu al-ilaju ad-dukhul al-wuluj ad-dukhul yaliju yadkhulu bismillahi walajna bismillahi kharajna ay bismillahi dakhalna bismillahi kharajna daka yalimu ma yaliju ya san abin da yake shiga cikin ƙasa kamar yadda ake ce walaja fulanun manzilahu ai dakhala fulanun manzilahu wani ya shiga gidansa fa huwa yalijuhu walajan wa wulujan idza dakhalahu inji larabawa shi Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa na ruwa kai mulkin Allah ya isa wai abin da ake so a ce mana iya adadin kada iya adadin digo na ruwan da ya sauka, kasan ruwa digo-digo ne fa? To yawa-yawan digo-digo iya adadin ruwan da aka yi yau aka yi jiya. Da ruwan ya digo Allah ya san ƙwaya nawa ne, sannan ya san ƙwaya nawa ne yake shiga cikin ƙasa, kuma in ya shiga cikin ƙasa ina yake tsayawa. Ya Rab, ya Rab, ya Rabbi ya Allah. Ya sani duk inda ruwa ya nutsa ƙasa ta tsotse shi, ya san ina yake bajewa. da dukkan wani arzikin da ke cikin ƙasa, jauhari, dinari, lu'ulu'i, duk ma'adinai ga baki ɗaya shi ya zuba su. Wa ma ya minha da abin da yake fita daga cikin ƙasa min nabatin wa hubub tsiro duk da yake fita da ƙwayoyi da kunuz kanzi-kanzi da ake tonawa. Masu tonon zinari suka ce malam, masu tonon zinari suna ba da labari a cikin wannan ƙasar tamu kwana da ƙauye guda gari guda gabaki ɗaya wurin nan zinari ne a cikin ƙasa idan suka auna sai a samu wani babba a cikin ƙasa wanda suka isa sai a zo a bashi wannan a bashi allocation kawai sai kewaye wurin cikin daji su kai turawa suna musu tono su kafa injuna su kawo mashins suna tonon zinare suna packaging suna fidda shi kasashen waje ko kuma nan kuna mutuwa da talauci da rashin magani a asibiti da rashin hanya amma ga dukiyar ƙasar ku wasu ne aka ba su dama suke tonewa kai wani wurin ma arzikin da ke na Najeriya 'yan wata ƙasa ne suke tone shi ƙwarai 'yan ƙasashe da yawa waɗanda ba mu ba sun samu dama su suke shiga su toni arzikin ƙasa su yi tituna a cikin dajin da ba kowa shi yasa za ka ga duk inda ake faɗa ana kashe mutane akwai arziki ne sai an kore ku a wurin ku da kanku za ku gudu sai su zo su kama ɗiban abin da an kyallaro an ga akwai alheri a wurin to za a sa faɗa ba wai fa a ba ku kuɗi a ba ku compensation ba a tunda ku dabbobi ne kuna rayuwa akan arziki ba ku sani ba bari su tashe ku wallahi abin da ke faruwa kenan duka wannan arzikin fa Allah ya yi ne dan mu tona mu rayu rayuwa mai daɗi da musulmin mu da wanda ba musulmi ba malam yasa abun tausayi abun baki ciki Allah ya hore mana abun duniya mai ta mutuwa ba mu ji daɗin ta ba yanzu man fetur ɗan nan akwai wata yarjejeniya ne da gwamnati ta yi da mala'ikun Allah cewa za ka rinka tona? Gwamnati tana ba wa Allah zakka ne na man fetur? A ina ake, a cikin ruwa ake tono shi ko a cikin ƙasa. Wai don me Allah ya zuba fetur da gas da kwalta da iskar gas da CNG da wacece. Don ba ku tona ne, ku rayu rayuwa mai daɗi Allah ya ba ku ilimi da basirar ku tona ɗin. In kuka tono sai ku raba a tsakaninku da adalci don ya ce kada a yi zalunci. kowa ya radu musulmi da wanda ba musulmi kowa ajiyar da shi daɗi in an je kiyama a ware waye ya gode wa Allah akan daɗin da Allah ya bayar shi ne amfani arzikin ƙasa mala zinari a banza gashi a cikin daji ana tone shi sai dai a kai shi ƙasashe kuɗi amma 'yan ƙasar kuma suna mutuwa da yunwa da talauci kuma kai sakai magana ba kai wallahi wani mai mulki ma bai isa ba don wani karamin wani gwamna ko wani ciyaman ko na ya isa babbar harka ce ba karama ba su sun sani ko ka ba da haɗin kai a yi da kai ko kuma ka yi fito na fito a gama da kai haka abin yake amma wallahi malam a Najeriya wallahi wallahi Allah bai bar mu talaucin da zamu rayu a cikin talaucin da muke ciki ba wallahi a kwarai kuwa muna da arzikin da wallahi America Ingila hatta Saudiya da kuke tana da me ta ita ne Saudiya take da shi arzikin da take ci na fetur da tattauna ne kuma muna da shi muna da zinari muna da ƙasar noma muna da ruwa muna da iskar gas muna da muna da duk abin da ake yin karfi a duniya a samu a ji daɗi a duniya Allah ya bada shi a Najeriya wallahi kurum Allah ya jarabe mu ne da wani irin mulki mara daɗi da kuma ƙarancin lissafi muna zaɓen waɗanda ba ƙwaƙwalwa a wani lokacin basirar da za a yi a amfani mutane babu. Yanzu a iya samun gwamnan jiha har ya gama mulkinsa bai ma san arzikin da yake cikin ƙasa na jiharsa ba, ba wannan ne gabansa ba. Bai taɓa ma bincike akan wannan ba. Ya gano ƙasarsa a jiharsa akwai zinari, a jiharsa akwai kol, akwai jiharsa akwai lithium, a jiharsa akwai fetur, a wa yake wannan tunani? Ba shi ba ne. da haka haka za a yi su ta mulkin su tafi su ta mulkin su tafi sai can daga ingila ko amerika ko Kanada ko wani ya danna tauraron sa na bincike sai ta rinka nuna masa ai ga wani gari a najeriya ga wani ƙauye gaba ɗaya zinari ne shikenan sai su gaya za su ci zinari wallahi malam kana zaune da kwamfuta wani ya nuna min a kwamfuta ya ce wallahi malam gaba ɗaya misalin jihar kano gaba ɗaya ga map ɗinta a kwamfuta to abin da ke cikinta a ƙasa gaba ɗaya ƙwararru wallahi suna iya sacin su gano a bagwai akwai kaza a dambata akwai arziki kaza a gwale akwai kaza a gargashin gidan murtala ma an gina shi ne akan kaza bangare kaza akwai nau'i na man fetur bangare kaza wallahi duk za a iya gane kuma duk kasar ba inda ba za a iya gane ba su kuma duk inda ake fadace fadacen nan ina gaya muku sun kyallaro sun duba arzikin da yake wurin ne kawai in ba haka ba za ka ce me za a je ana ta kake shi mutane a zamfara a zurmi a ina ne a ƙauyukan da baka ma san sunan su ba ba abin da suka sani a ƙauyukan nan in banda noman jaddawa da masara da shinkafa da shi abin da suka sani amma a ƙarƙashin jihar tasu akwai dukiya arziki da ƙasar gaba ɗaya za ta iya rayuwa ba abin nan ba to ba su tona ba ba a tona musu ba to bari a tone musu abin da yake faruwa da haka Allah ya san abin da ke cikin ƙasa kuma shi ya saka kuma ya zuba ne don ku amfana tunda akwai mulki akwai jagoranci shugabanni sai su tone sai su tone in sun tone sai a kai duniya sai a sayar sai mu ji daɗi wallahi bai kamata Najeriya mu zauna ba wuta ba wallahi wallahi bai kamata ba kuma ba Allah ne ya dora mana wannan ba mu muka dora kanmu dan wallahi muna da hanyar wuta ga wacce ƙasar ta kusa da mu bata kai mu ko rabin mu bata yi ba ba a dauke wuta ga wacce ƙasan ma bata kai mu ko rabin mu bata yi ba a nan suke shigowa su ce kayayyaki a wajen mu ba a ɗauke wuta amma mu yanzu har yanzu ana ɗauke wuta har a fada shugaban ƙasa ɗauke wuta ake to ina ne ba a ɗaukewa shi ma ba ku ji ya ce sola zai yi ba ha haka ne mana ko ina ba wuta to ina rayuwa bai kamata Najeriya a ce wai asibitocin mu ba magani ba. Bai kamata a Najeriya wallahi a ce wai ba mu da wadataccen jami'o'i da za mu yi karatu da 'ya'yanmu ba. Saboda wallahi kar ai kai ka dauka ba fetur gaba daya a Najeriya rubuta ka ce ba fetur wallahi arzikin da ke cikin ƙasa da muke da shi mu wannan masana ke gaya mana wallahi ya isa ƙasar ta rayu Allah nake gaya mu kasashe nawa suke rayuwa kan tourism kawai me tourism baki ne ba kawai suke zuwa su dan bada kuɗi dala kaza sun ga guri kaza sun yi kuɗin jirgi sun zo kaza da wannan ba suke rayuwa Amerika da kake jin ana ce Amerika gaba ɗaya mafi rinjayen hanyar samun kuɗin ta noma ne. Noman wake ne da gyaɗa da waken soya ko meye ne? Wanda albasa ni ban ma sani ba a ciki. Wallahi noma ne ko ba haka bane malam? Noma ne. In ka ga gonar mai kuɗi ɗaya a cikin turawan Amerika da helicopter yake yake zagayenta da helicopter. Kuma suna da bala'in faɗin ƙasa a duniya. faɗin ƙasa. Mutum ɗaya zai yi noma bai isa ya zagaya da ƙafa ko da babur ba, ko da mota ba sai dai da helikwafta. Akwai gonar da da helikwafta ake zuma mata taki. Gonaki da yawa Amerika da helikwafta ake zuma musu maganin feshi. Akwai gonakin da turakta, za ka ga turaktan da baka taɓa ganin turakta guda ɗaya ta kusa masallacin nan girma wallahi. ita take noma, ita take girbi, ita take komai, mechanized farming. Ba a sunkuyo, an daina sunkuyawa a yi noma wai gadon bayan ka yi ciwo. An daina sunkuya ana tsinkar gyada ana cira, a duniya an yi nisa ba a yi. Inji ne zai shuka ta, inji ne zai bata ruwa, inji ne zai bata abin nan, inji zai tone ta, kuma a cikin inji zai ware gyadar, ya ware ganyen. Ai packaging ɗinsa a mai da shi abincin dabbobi. su ci a mai da shi taki a mai da shi gonar inji ne zai bare gyadar inji ne zai murje gyadar inji zai cire maka man gyadar inji zai cire maka tunkudar duk an ci gaba mu ne nan muna cikin bakar wahala har yanzu ba mu daina daukar sungumi muna saran shuka ba kaf kaf mutum sai ya shara miliyan biyu a rana ɗaya yana shuka ba dole ya mutu da wuri ba haba kun gani ba ina da damuwa akan wannan matsalolin wallahi in kai mu asuba an baku tsaye da ni ba saboda arziki ne ni na tabbatar Allah ya mana arziki amma Allah ya jarrabe mu ba yanda zamu ci arzikin shi yasa kake gani he dai a turo mana wasu kawai su tashi hankalin mu su kakkashe mu su zubar da jinin mu mu hargitsa mu tsorita sai mu gudu mu tafi mu bar arziki mu he zo su ta kwashewa abin da ke faruwa kenan a can gurin da can can inda ba su da komai ba abin da aka je aka yi Babu. Da haka kuna da arziki ne shi yasa ma ya liji fil ardi wa ma ya kharuju min hada kuke da shi ne ba amfanuwa da shi yasa muke so yaran mu ku yi karatu ku yi boko wannan bokon ku yi shi da gaske da sunan Allah za ku yi amfani nan gaba in kuka yi ilimi kuka zama wayayyu to ba za ku yi rayuwar kaskanci a ƙasar ku ba kuma tsautsayi zai sa wata ran a danka mulki a hannun ɗaya daga cikin ku ku ta barin su yanzu su yi ta zaluncin su ko ba su gama ba dai akwai tsuha akwai shekaru ai to in yaran mu muka gina su suka yi ilimi suka yi karatu ko muka sa musu kishin ƙasa da kishin al'ummar su da addinin su to in suka karbi ƙasar za ku ga jin daɗin da za a yi wallahi malam da yawa a cikin jihohin mu nan na arewa jiha ɗaya ta isa ta dauki nau'in mu gaba ɗaya yanzu misalin jihar Kebbi Kebbi state kawai wallahi ruwan da Allah ya zuba a wannan jihar da daji mai kyau da Allah ya zuba na noman shinkafa kawai wallahi kebbi sai ta ciyar da Afirka gaba ɗaya da shinkafa ka san Afirka Allah ya aka yi aka yi aka utilizing din land din aka utilizing ruwan billahi alazim Afirka gaba ɗaya sai an ciyar da ita da shinkafar kebbi kawai amma kar ku tambaye ni ni mai tafsiri ne ko mai fassara hadisi ku je ku tambayi masana masu ilimi za su ga abu kasan noma noma har yanzu ba a noma abin yanzu duba jihar jihar Taraba Taraba kawai idan ka shiga duba doyar da ake malam doya duk duniya tana daraja wani ya ce min a Dubai ya je sayan doya ɗaya a Dubai doya fa irin tamu wanda muke za dubu biyu dubu uku ya ce wallahi malam ka ganta ga dubu hamsin muke sayan ta kuma karama fa busasshiya dubu hamsin sai a samu yankan doya guda ɗaya na dubu saba'in amma mu ga ta a iska daji ne a taraban nan iya ganinka doyar kawai za ka shuka ko taki ba za ka saba. A jihar Taraba ina faɗa ana maimaitawa. Ita ma yana daga cikin dalilin da yasa suka hana mu zaman lafiya a jihar. saboda arzikin da ke cikinta kar a bari 'yan ƙasar da musulmin da wanda ba musulmin ba hankalinsu ya kwanta su je su yi noma su samu arziki shi yasa ake ta haɗa su maɗa malam zaka je kai noma daga nan har zuwa gadan ɗaya daji ne iya ganin ka ruwa kawai za ga yana kwanciya koriya sharciyawa wallahi tallahi malam ana noma a taraba inda ba ruwanka da sayan buhun taki ko daya zaka noma ka girbe ciyawar ka batta ta baka da ruwanka da inji da janareto da zaka zo fitar ruwa ne kawai Allah zai ta kawo maka shi malam wasu gonakin har ciwo yana kashe mu larura tana kashe mu yunwa tana kashe mu rashin tsaro yana kashe mu talauci ya dame mu kasuwanci ya mutu ya lalace babu Allah sa ku yi zuciya ya ku matasa ku karanta addini ku karanta zamanin ku tafi da guda biyu ku dage kuma siyasan nan ku shige ta da sunan Allah ku koye kanku ku tibin su kuna musu biyayya ran da dukkan ku ya daga ba wanda ya ce sauke shi wallahi ce Allah Allah ya taimake ku Allah ya ba ku nasara za mu dakata anan insha Allah kuma wannan karatun za mu ba da hutun sati biyu saboda ina da 'yar tafiya a gabana sai ranar a bakwai ga watan Septemba za mu dawo. Bakwai ga watan Septemba kowa sai riƙe bakwai ga watan Septemba insha Allah ranar Litinin a ranar za a dawo. Insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuttuɓa harshe muna neman afuwar Allah ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah kuma ana gaya mana akwai hadari bara mu samu damar amsa tambayoyi ba da haka